من سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على تمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 28 ɗin watan bakwai hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam 29 na shekara ta 1442 wanda ya dace wa sha uku watan uku miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala a yau za mu darasi na uku a cikin wannan littafi tulul amal wa kaifiyatul ilaj bimana bayani akan abin da ya shahi yanda ɗan adam zai samu ya rage wa kanshi dogon guri a cikin rayuwa sannan kuma da irin hanyoyin da ya kamata ya bi ganin cewa ya magance wannan matsalar a darasi na biyu mun tsaya daidai inda malam yake magana akan hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda mazalla yake ambata mana cewa dan adam yana tsuha amma kuma akwai wasu abubuwan da ba sa tsuha tare da shi daga cikin abubuwan da mazalla ya ambata a matsayin abin da baya tsuha shi ne ke cewa ya haramu adama wa ya buƙa ma'a husnata ne ya ce ɗadam yana tsuha ya zagonye amma kuma wa ya buƙa ma'a husnata ne akwai abubuwa guda biyu da suke saura tare da shi su waɗannan abubuwa guda biyu ba sa tsuha manzalla ya ce alhirsu shi ne kwaɗayin duniya ko kuma kwaɗayin abin da yake cikin duniyar sannan kuma wal'amalu da dogon guri zai yi kaza zan yi kaza da sauransu mali ce wa haƙiƙatul amli haƙiƙanin abin da ake cewa dogon guri shine alhirsu ala duniya ya zamanto mutum gaba ɗaya rayuwar shi da gwagwarmayar shi kawai kwaɗayi ne na abin da ya shahi rayuwar duniya a dukkan mutumin da zai duba yanayin da ake rayuwa a kai zai ga cewa matsala ce wadda da yawa daga cikinmu muna fama da irin waɗannan matsaloli matsala ta son duniya da kwaɗayin da ya wuce iyaka akan harkar da ya shahi rayuwar duniya alhali ɗadam diyan da zai kai ya kawo rayuwar da ba da wama zai ba amma dai kwaɗayin wannan rayuwar shi ne yake damun da yawa daga cikinmu sannan kuma ya sanya mu muka gwada halin ko in kula akan abin da ya shahi lahirarmu iya daga cikin abin da zai maka nuni akan cewa lalle mutum yana fifita rayuwa ta duniya akan gobe kiyama ka same shi dukkan haraka ta duniya to yana binta sau da kafa baya wasa yi ratanta amma abin da ya shahi lahira to wannan kuma zai gwada halin ko in kula akai zan ba mu takaitaccen misali wanda akrabu ila zihin shine misali mu ɗauki harkan da ya shahi karatu lalle addinin musulunci ya kwadaitar akan yin karatu kowanne ɗaya daga cikin guda biyu amma mu duba mu ga yadda muke da kuzari akan abin da ya shahi karatun duniya wannan kuzarin muna da shi akan abin da ya shahi karatun lahira tabbas babu yadda muke mu'amalantar karatun duniya da yadda muke mu'amalantar karatun lahira daban-daban ne dukkan mutumin da yake rayuwa a cikin al'ummar da muke rayuwa a cikinta ya san wannan matsala ce wadda inna kullu fiha matsala ce wadda muna cikinta dudu hatta da ɗan da ka aihuwa zai iya fahimtar ga inda baba ya hiso ga inda mamman ta hiso sama da wancan ɓangaren guda ɗaya kulawar da za a bashi da bibiyan halin shi da za a riƙa yi da matsa mushi da za a rika yi akan ya karanci duniya irin wannan matsawa babu ita akan ya karanci lahira wannan yana nuni akan alhirsu ala duniya kwadayin duniya malike cewa walin kibabi alaiha al'inkibabu shine da rungumar duniyan gadan-gadan dan adam a yau ya yarda ya yi ƙarya ya yi zalimci ya yi ha'inci ya yi yaudara saboda kawai ya samu wani abu daga cikin daular duniya wannan yana maka nuni akan al'inkibab alaiha bi ma'ana ruhun ma duniya gaba daya wal hubbu laha sannan kuma da son duniyan son da ya wuce iyaka addinin musulunci ba ya hana ka nemi duniya ba ne ba wuce gona da iri da muke da a wannan bangaren wannan matsalar ce ake so a magance mana kuma tabbas muna da wannan matsalar mutum zai tsaya akan neman duniyar shi sai ya yi awa goma ko hamma kirki baya yi amma abin da ya shahi ibada daga inda aka fara in ya yi ƙoƙarin da kyar dama zai gwagwarmaya da zuciyar shi zo inda za a aikin ibada sana ana fara kuma sai ji kama an takura mushi an dame shi abin da bai kai awa ɗaya ba ko ƙasa da awa ɗaya abin da bai kai minti goma ko ƙasa da minti goma to wannan duka iya daga cikin abubuwan da yake wajibi na mu magance su malice wal i'radu anil akhirati sannan kuma da kawar da kai game da abin da ya shahi lahira saboda idan ka lura zaka lura cewa kamar lisanul hal na rayuwar mu yana nuna cewa lahira kamar mai rarra ita ba saboda irin shantake wanda muke da kamar duk da cewa lisanul maqal bakin mu bai huto hadi ba amma dai aikin mu kuma yana nuni akan haka rake yanzu irin bannan da ɗan adam zai yi kai ka ce bai yarda ce a kula hira ba amma kuma haka zai yi mursisi ya yi saboda kawai kwaɗayin duniya maliki cewa wa akhraja abdul ghani ibn sa'id fil idahi an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ash-shaykh yad'ufu jismahu lattijo jikin shi yana zamantowa ya yi rauni duk wani abin da ka sani a gangan jikin shi yana iya yin rauni jin shi ya yi baya yadda an kana magana sai kana ɗaga murya tukun zai rika shi ganin da yake la'allama baya iya gani a haka dole sai ya nemo wani tubarau inda zai ƙara mushi faɗin abubuwan da zai rika kallo saboda ganin ya yi baya sannan ƙarhin jikin shi ya yi baya la'alla sai ya nemi taimako na sandar da zai rika tokarawa da ita kaga dukkan abubuwan suke gangan jikin shi sun yi mi sun yi rauni manzala ya ce amma wa qalbuhu shabun ala hubbi ala hubbi thnatayn amma zuciyar shi tana nan a matsayin matashiya tana nan a matsayin mai take cikin kuruciyarta ala hubbi thnatayn akan son abubuwa guda abu na farko tulul hayat tsawon rayuwa yana so yi rayuwa mai tsawo ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin alf sanatin yana so a bashi shekaru da yawa dan yana son duniya zuciyar za ta tsuha komai zai tsuha amma dai zuciyar shi tana nan akan son dulul hayati tsawon rayuwa naka zaka ga bai yarda ba ko da hurhura ya fara misali zai iya sa mushi yambo baki irin duk da ce addini ya haramta amma dai yana ga ce a in yi haka in zai tada kura kuma ya ɓadda sau mana a kasa ganewa cewa lattijo ne ko ba lattijo ba ne ba ko kuma a lokacin da gemu ya fara hutu mushi sai ya ta hiyar kin ya za a yi ya zaman to gemun na babu shi duk lokacin da ya shiga wanka sai ya kankare haɓa shi tas saboda dai kar a ce a wani aka fara gemu saboda yana so ya rayu sosai ana tahiya yau da gobe sai abin da baya kankaruwan sai ya zo ya ɗauki wannan siffar gadangadan ta tsuha a lokacin da fata ka ta fara naɗewa ya za ka yi daita bayan da za ka yi daita ko da an gaggaba gewa an san tabbas cewa ko shagiri ne kai ko kuma aske shi kai amma an san ka wuce inda za ka yi gemu kai hurhura ce ba ta cancanta da kai to lokacin da fatar ta fara inkima shi fata za ta riƙa naɗe mala to waɗannan duka suna daga cikin abin da zuciyar ɗan adam tana son tsawon rayuwa sannan wa hubbul mal da son kuɗi kuɗi ɗanam yana son kuɗi kuma son kuɗi da ɗanam yake ɗabi'antar da shi aka yi akan haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake ta zuggina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i ko wal banina wal qanatiri al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harsi sai ce zalika mata'ul hayatid duniya wa tuhibbuna almala hubban jamma Allah ce kuna son dukiya kuna son kudi so mai yawa to ba son kudi bane aibi ga dan adam ya zamanto zuci dukiyar a cikin zuciyar shi take ta hanyar da ya taka matakin albukhulu bi mana ba zai iya yin abin da zai amfani kai shi bai amfani addini shi da wannan dukiyar ko kuma son ya kai shi zuwa ga halatta wa kanshi dukkan wata mu'amalayya ta cinikayya na haramun yana ga cewa zai iya yi inda zai samu kuɗi ba matsala bane ba alhalalu ma hallafi yadihi kawai ka'idar shi shi dai ya samu in ya samu kawai an kare to idan ya zama to dan adam irin wannan ɗabi'a gare shi a lokacin ne addini yake zargan dan adam akan son dukiya ko kuma ya zama to bakhil ne imana shine mutumin da yake da bakin rowa yana da dukiyar da bai iya amfanan kanshi da Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith idan ka ganshi sai kai tsammanin baya da komi alhali shi ko iya da komi to adam Allah yana zargin dan adam ne a lokacin da ya zamanto son da yake ma dukiya ya wuce inda aka ajje shi yan daga lokacin sai ya zamanto abin zargi mala yace yake cewa wa akhraj al-bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya zalu kalbul kabir shabban fitnatai ne manzala ke cewa zuciyar ɗan adam ba za ta gushe ba a shabban kalbal kabir zuciyar babban mutum ba za ta gushe ba shabban tana matsayin matashiya duk da cewa shikin ya tsuha amma kuma zuciyar shi tana nan da ƙuruciya fitnatai ne a cikin abubuwa guda biyu abu na farko hubbun duniya yana son duniya sannan abu na biyu ɗulul amal yana da tsawon guri yana da gurace-gurace kaga ya tsuha ya kai inda ya kai amma kuma in kaga abubuwan da yake tarkowa a cikin rayuwa sai ga tabbas cewa wannan mutumin ba rayuwar da shi yake shi rayuwar da yake tsammanin zai yi to wannan abin da ya tarka wallahi ba yanda za a iya cin shi bimana ya sayo wasu abubuwa gaba a cikin rayuwar shi wanda waɗannan abubuwan da ya sayo gaba ko da Allah ya bar shi a raye wannan abu ba zai iya amfana da su ba to amma saboda yadda yake da son guri da gurace-gurace na rayuwa sai ka adam ya sa kanshi abubuwan da shi da kanshi ya tabbatar da ba zai amfana da su ba waje a fi kitabi ya zo a cikin littafin kisaril amali na libni abi duniya fi safhati sabi'ati wa salasin an abi usman al-nahdi kala yake cewa kad balagtu salasina wa mi'ata sana yace na kai shekara 130 tur ya ce amma fama minni shai'un babu wani abu tare da ni illa wa kad araftu bihi an nukusana face na san abin ya yi baya duk abin da nake na rayuwa na san komi ya yi baya ji na gani na tahiya ta hankali na tsinkaye na kazan shi komi ya san ya yi baya ya ce illa amali in ban da guri na in ban da guri ya ce fa'innahu kama huwa gurace-gurace na rayuwa suna nan kamar da suke sai ga mutum ya tsuwa tsuwan da ba abinda zai da dukiyar amma sai a bashi ta tarawa a bashi ta tarawa shi ya san ba zai amfana da su ba amma kuma da irin kwaɗayin da zuciyar shi take da na ya tara wannan bala'in ne yake bibiyan zuciyar ya tsuwan da ya kamata ya yi abin da zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala abin ya zama ta mashi sababi na samun tsira a wajen Allah amma ba zai yi ba saboda zuciyar tana da alata alakantu da wannan dukiyar nan ya ce komin shi ya san ya yi baya amma banda guri guri iya nan shi kaɓa yadda yake fa'in na huka ma huwa sai malika wasu wasu abiyata yake cewa alatu gharru bil amali tawili ya ce wa laisa ilal iqamati min sabili ala au allatu gharru ka ji ka saurara Allah tugharru kar a ruɗe ka bil amali tawili game da abin da ya shahi dogon guri yace walaysa ila al iqamati min sabili ka sani cewa magana ta ka zauna a duniya dindindin babu wata hanyar da za ta tabbatar maka da wannan abu babu shi tabbas tahiya za ka yi ba makawa yace fada anka ta'allula bil amani fama ba'da al mashi bi siwar rahil ya ce fada an ka ta'allul ka bar yaudarar da kanka da cewa a gaba zan yi kaza gobe zan yi kaza jibi zan yi kaza sannan kuma bil amani ta hanyar ɗaukan gurace-guracen yin kaza da barin kaza ya ce fama ba'dal mashidi ba wa abin da ya maka saura bayan hurhura ya ce siwar rahil in ba komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ya ce a ta'amanu an ta duma alaikan layali yanzu kai za ka amuntu akan cewa wai kwanaki da dararruka su dawwama a gare ka kai ya ce wa kam afnaina qablaka min khalili nawa daga cikin mutanen da majibintan lamarinka ne masoyanka ne afnaina ita wannan mutuwar ta kare da su ko kuma waɗannan allayalin kwanakin da suka kare da su qablaka kahin kai mutum nawa suka zo suka mutu nawa suka tahi haka yanda suka tahi kai ma tahiya za ka yi sai ke cewa ma zalat banatu dahari tufni ai ba a gushe ba a banatu dahari matan da zamani yake samar da su bi mana matan da ake aihuwa tufni waɗannan matan take suna karewa yace banil ayyam haka kuma sun waɗiyan da kwanaki suke samar da su jilan ba'da jilin generation bayan generation mana jama'a bayan jama'a wannan su tahi wannan su zo wannan su tahi wannan su zo wannan shine rayuwar duniya wa an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin yanda kaga cewa kana rayuwar na a yanzu muna rayuwa shekaru mabambanta juna za a zo a yi wani lokacin da babu kowa a cikin mu aka zo aka ambata wani dan wani da kyar ana kwatamce sai an yi sa'a za a samu mutum guda ɗaya wanda ya sanka alhali da Allah a garin da magaram idan aka nuna ka da yatsa a yau aka ce wani dan wani kusan kowa ya sanka amma yau da gobe hutowar rana da fadawanta za ta mantar da al'umma cewa an yi wani dan wani na babu shi kana ina ka koma zuwa ga abin da ka aiwatar idan zama to alheri ne alhamdulillah idan zama to sabani ne kuma sabani haka nan ne fala talumanna illa nafsaka karka zargi kowa ka zargi kanka mali yace baqatun min ahadithin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha alhasu ala qisaril amali wa annal amra a'jal mimma natasawwar yake cewa wata taska daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fiha a cikin waɗannan hadisan alhasu ala qisaril amali ana jan hankalinmu da kwadaitar da mu akan cewa mu rage gurace-gurace sannan wa annal amra al'amarin wani duniya gaba daya a'jalu mafi shine mafi sauki sama da mimma na tasawwaru abinda mu muke lissafawa yanda mu muke tsammahani to abin tsammahanin namu duka bai ke can ba malaci akhraj al-imam muslim akhraj al-imam muslim an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana idha khataba fa dhakara as-sa'ata rafa'a sawtahu wa ihbarrat wajnatahu jabir allah kare da gare shi ke cewa lalle manzala sallallahu alaihi wasallam idan khataba idan yana musu khutba idan yana musu khutba fa zakara sa'ata sai ya ambaci tashin kiyama yana ambatan tashin kiyama sai rafa'a sautahu sai ya daga muryar shi wahmarrat wajnatahu sannan kuma kumatun shi ko kuma abin da yake saman kumatun shi kenan su yana idanun shi wajnatahu wajna ita ce shine kumcin mutum kiran wajina tahu kumatun shi guda biyu kira abin da yake sama shine idanun shi ihmarrat sai su jajjawur idanun shi su ja ya daga muryar shi yace ka an munziru jaishin a wata riwaya ka annahu munziru jaishin kai ka ce yana gargadar wata runduna ce ta yaki yaqulu yana ce musu sabbahtukum wa massaitukum sabbahtukum bi ma'ana kaman ga wata rinduna ta yaƙi za ta kawo muku farmaki da sahi wa masaitukum ko kuma ga wata rinduna ta yaƙi za ta kawo muku farmaki da marece summa yaqulu sai manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga a lokacin da mutum yake gargadi ga mutane ko kuma yake gargadi ga soji cewa ga wasu mahara suna zawwa kaga khitab din an fa aballala maganar da zai yi da irin lafuzan da zai amfani da su da irin mahimmancin da zai ba maganan yana da mahimmanci kwarai da gaske saboda ya nuna musu hatsarin abin da ke tunkararsu to mazalla in yana musu magana akan tashin kiyama abin da yake musu kenan sun mai kuru sannan mazalla sai ya ce bu'istu ana wasa'ata ka hatai ya ce an aiko ni da ni da tashin kiyama ka hatai ni kamar tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu yufarriqu baina baina usbu'aihi mazalla yana raba tsakanin yatsotsin shi guda biyu yake cewa as-sabbabatu ita ce yatsa manuniya sai yake cewa wallati taliha da wadda take bi mata kenan ita ce yatsa ta mi al-wusta ta tsakiya kenan mazalla yana cewa bu'istu ana wasa'a ka hatain tazaran da ke tsakanin waɗannan yatsotsin guda biyu da aiko ni zuwa tashin kiyama bai wuce wannan tazarar ba wannan a wani lokaci nan da shekara 1400 da wasu abubuwa manzon laki ambata wannan magana yake cewa bu'istu ana wasa'ata wasa'a kahataini yufarriqu baina usbu'aihi as-sababa wa wallati taliha manzon laki cewa yake cewa sabbahtukum sabbahtukum sabbahtukum as-sa'atu wa massatkum ku sani cewa lalle tashin kiyama yana dab da ya same ku da sahiya ko kuma yana dab da ya same ku da mareci to duka rikicin da adam yake yi da kai kawon da yake da faman ya tara da yake da fatan da nema da yake ya zalunci wani ya kaya kara a cikin nashi mazalla ke cewa an aiko shi da shi da tashin kiyama duka abin bai wuce ba tazarar bai wuce tsakanin wannan yatsan manuniya ba da wagga yatsan ta tsakiya kasa ta yanzu kuma sai zuwa an jima awa ɗaya awa biyu sha Allah shiranka wannan zunubin satan da kai yana nan akan ka su kuma waɗanda ka bari ya zama to ganima a gare su su da jin daɗi kai kuma da amsa hisabi sannan yake cewa wa akhraj al-imam ahmad an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna al-habiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallama anna al-habiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallama qala abu sa'id al-khudri yake cewa Allah kare yarda a gare shi lalle al-habib shine masoyi masoyinmu shi ne annabiyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kale yake cewa manzo Allah ce kaifa an an'am wa sahibul qarni qad iltaqama al qarna wa hana jiba wa hana jibhatahu wantazara wantazara an yu'zana lahu manzo Allah ce kaifa an'am ya zan ji dadi ta ya zan meke kafa in ji dadi ina dariya wa sahibul qarni alhali ma'abucin qaho bi ma'ana mala'ikan da aka wakilta mushi busa qaho qadil taqamal qarna ya cafki wannan qahon ya dora a bakin shi wa hana jabhatahu ko a wata riwaya ce jibhatahu bi ma'ana ya karkatar da huskar shi ya karkatar da huskar shi wantazara yana zaman jiran an yu'zana lahu a bashi izini kawai mala'ikan da aka wakilta ya busa duniya gabaɗe komi ya tsaya wannan mala'ikan yana nan yana ɗauke da wannan ƙahon kuma ya sa ƙahon a bakin shi sannan kuma ji irin riwayan za su zo a nan gaba irin sawan ma da ya kuma da irin jiran da yake yana jira ne kawai ba shi umarni ya busa sannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa kiyamar hoba za ta tsaya ba face a irin wannan yanayin da kake gani an shantake ana ta faman a tara ana ta faman a yi wani ne ana cikin wannan yanayin wani ya yi odon kaya wani ya samu sabon matsayi wani ya samu wane ne kawai a wannan yanayin wani ya ta yi kasuwa ya daga wata sil'a yana cewa wannan nawa ana cewa kaza na a rage mu ana cikin wannan yanayin za a busa kiyama shi yana ga ya samu sabuwar haraka wani yana ga ya samu sabuwar kasuwa wani yana ga ya samu abu kaza zai more shi zuwa shekara kaza yana bukatar mai kalite kaza kaza wanda zai jima ina amfani da shi ashe shi bai sani ba kiyamar ma gaba ɗaya ta zo malice wa inda tirmiziyu bi lafzin yace kaifa an'amu ya zan yi jin ya zan zamanto a cikin yanayin jin daɗi wa sahibu suri amma ma'abucin kaho wannan mala'ikan qadil taqamahu ya tafki wannan kahon ya sa a bakin shi wa asgha sam'ahu ya karkatar da jin shi wa hana jabhatahu sannan kuma ya daga kanshi yantaziru mata yu'mar bin nafhi yana jiran yaushe za a umurce shi akan ya busa fa qalu ya rasulullahi sahabbai suke cewa ya ma'aikin Allah irin ganin tsananin wannan lokaci da irin firgicin da yake cikin wannan lokacin kuma tabbas zawa zai ba wanda kuma sai hana shi suka ce wa mata amuruna me kake umurta mu mai me ya kamata mu yi a irin wannan lokacin kala manzalla yake ta ulu kawai abinda za ku yi a wannan lokacin shine ku rika cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu Allah ya wadatar mana wa ni'mal wakil ma dalla da abun dogaran dan adam ya zama to shine Allah subhanahu wataala malace sahibul qarn ma'abucin wannan kaho shine israfil alaihi salam almuwakkalu bin nafhi wanda aka wakkala shi aka mushi umarnin aka wakilta mushi harakan busa busa fi suri a cikin wannan kaho yake cewa li nafhati sa'qi saboda an ya busa fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah duk abin da ke cikin samai da ƙasa gaba ɗaya komai zai mutu yana jira ana bashi izini busawa zai sai ce wa nafhatul ba'thi sannan kuma shi dai wannan mala'ika shine aka wakiltawa busa ta tayar da mutane wal qiyami min al quburi da tasowa daga cikin kabarruka yana busa kuma za a taso sun ba nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun to wannan shine abin da yake jira dan adam a lokacin da kuma baka san wani lokaci ne sannan kuma a yanayin da zaka je wa Allah subhanahu wataala baka san wani irin yanayi ne haka wajibi ne mutum ya zamanto ya ma kanshi da kanshi wa'azi ka zamanto a cikin nutsuwa da hali managarci duk lokacin da Allah kadarta ko musan ya zo ko kuma a kahin lokacin ma Allah kadarta maka mutuwa ya zamanto alaƙar ka tsakaninka da Allah subhanahu wataala alaƙa ce mai kyau مالك وفي رواية عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب السور إن طرف صاحب السور منذ وكل به للي جنن جنن ما أبوتين وننكه منذ وكل به تلوكتين أكا وكل تامش ونن أيكن musta'iddun yana shirye yantaziru nahwa al'arsh yana dubin al'arshin ubangiji yake caka yake caka anna aynaihi kai ka ce idanun shi guda biyun nan kaukabani durriyani kamar tauraru ne guda biyu masu tsananin haske bimana idanun idanun nashi kenan a bude suke kowane lokaci makhafata an yi umara qabla an yartadda ilaihi tarafu saboda jin tsoron kar aje a umurce shi alhali shi kuma ya kibta idan shi ya kibta a umurce shi bai gani ba ko na makamancin wannan kenan ko kibtawa baya yi tunda aka bashi wannan aikin kawai ya tsaya kallo yake jira yake a ce busa kawai busa kai ka ce idanun shi kaukabani kamar wasu tauraru ne guda biyu durriyani masu haske makhafata an yi umara kabla an yartar da ilaihi tarafuhu tsoron kar aje ya kibta idan shi ko kuma ya rihe idan shi kahin ya bude zaman to an umarce shi wannan shine abin da yake jiran duniya da abin da yake cikin duniya gaba daya kuma tabbas zawa zai malaci umrud dunya mahma tala fa huwa qasir umrud dunya bi ma'ana rayuwar duniya da dan adam zai yi mahma tala duk yanda rayuwar ta yi tsawo fa huwa qasirun wallahi takaitacce ne kuma gajere ne saboda karewa zai أخرج الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزلك لم يتبقى من الدنيا فيما مضى منها بافا أبندي سورا من الدنيا فيما مضى منها إن كي كومباريش أبندي يوتي الدنيا يتي إلا كما بقي من يومكم هذا sai kamar abin da ya yi saura a wannan wunin naku na yau idan kai mu ƙaranan duniya da abin da ya wuce da abin da ya saura mazala ke cewa bai wuce ba kamar abin da ya muku saura a cikin wannan yinin naku to yinin yana daidai wani lokaci ya ce min yaumi kuma haza fi ma maza minhu sama da abin da ya riga ya gabata kina abin da ya wuce na wannan yinin naku tabbas shi yahi yawa abin da ya saura kuma shine kaɗan kamar yaya ya ce wa kana tishamsu ala ru'usil jibal a lokacin kuma rana tana can kan duwatsu tana dab da ta fada yanzu ka ɗauki daidai da faɗawar rana daga hudowar rana zuwa daidai faɗawanta yanzu daga lokacin da manzala yake magana nan tana dab da faɗawa lokacin da ya mata saura 'yan mintuttuka na 'yan kaɗan amma kuma daga hudowar rana fa ta yi auyi da yawa to ka kadarta wannan auyin suka wuce na baya shine tsawon iya zamanin da aka rayu a duniya yanzu me ma duniya saura kamar daga rana ta kai ja zuwa ta faɗa shi kaɗai ma duniya saura shine abinda manzala yake ambatawa anan sannan shi akhraja ibn abi dunya fi qisar al-amali an ibn abban an ibn umar radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan umar Allah kare da gare shi yake cewa afwan yace wa kanat ash-shamsu ala ru'usil jibali ko ya ce aushakat ta yi saura ɗiris a shamsu ita ranar an taburu ba akan ta fada saura kaɗan ya hana ta fada wannan abin shi ne ma duniya saura a yanzu wannan lokacin da mazalla yake raye yake waɗi masu habbai haka مالك أخرج ابن أبي الدنيا في قصر الأمل عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف مازال ياهوتو أغريم رانا كما تنا كان السعف السعف شيني كمان تنا بنغرن يما na itace idan as-sa'af shine kaman ganyen ganyen dabinai kenan dabinan kuma suna daidai inda ranar take fadawa kenan bangaren da take fada dabinan suna nan kenan wannan ranar ta haska waɗannan dabinan tana dab da ta fada shine as-sa'af yake ta faqala ma baqiya min ad-dunya sai manzo Allah ya ce ku sani ba fa abin da ya saura ga duniya illa misla ma baqiya min yawmina hadha face gurgudan abin da ya mana saura a wannan yinin nan misali karhe biyar na marece ko karhe biyar da rabi na marece saura minti talatin ko minti arba'in rana ta hada sai mazalla yake ce muku wannan abin da ya muku saura na duniya bai wuce ba daga wannan lokacin na yanzu zuwa faduwar rana shi kadai saura illa ma baqiya min yawmina hadha ila ma madha minhu idan kai muqarana shi kai compare shi da abin da ya gabata na wannan yinin kaga idan kai mukarna shi kenan da yawa daga cikin yinin ya ta yanzu me yayi saura kawai ranar ce ta fada wurin ya kare shi kenan to ita ma duniyar a yanzu ba abin da ya mata saura in ba karewa ba shine abin da manzon Allah yake faɗi wa sahabbai a wannan wajen yake faɗi mana sannan malik ya ce wa awa wa inda al-mus wa inda al-imam muslim lam yabqa min ad-dunya illa kasababatin yace ba fa abin da yayi saura game da abin da ya shahi rayuwar duniya in ba kwandahe ba idan aka zuba ruwa a cikin randa in ruwan ya ƙare ba ko wani ɗan kaɗan ba da ake ƙurasowa to wannan shi ne abin da manzala salasa da bai ambata musu da cewa asababa illa ka sababatin sai kamar wannan ɗan ƙwandahin da ya saura yake saura a cikin makayi idan aka zuba mushi wani abin zubawa mali ya ce wa sababatu ya ce baƙiyatul ma'i fi nihayatul ina shi ne saura abin da yake saura na ruwa fi nihayatul ina a ƙarshen makayi wanda an yi ta amfani da shi an yi ta amfani da shi tun yana cike yana tahiya ya zo tsakiya ya zo dab da har ya kare yanzu me ya saura kurasowa ne kaɗai saura to wannan shi ne abin da ya ma duniya saura lam yabqa illa kasababatin yake cewa ya tasabbuha sahibuha wanda ma'abucin ma'abucin kondaho wan zai kondaho mana zai zai karto a karkashin wannan makayin manzala yake cewa ai yudliquha sahibuha ma'abucin wannan wannan randa ko kuma makayin nan kenan zai kwallo wannan shine abin da ya ma duniya saura idan kai muqarana abin da ya gabata na duniya kenan an ci an cinye an kare kawai yanzu abin da ya saura shine kawai busawa marra nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin yuslihuna khussan lahum qadwaha manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo wuciya wajen wasu mutane yuslihuna suna gyara khussan suna gyara wani kago shine yake bukka suna gyara wata bukka lahum bukka bukka su ce kadwaha wadda ta tsatsage sannan kuma rihin da yake tare da ita shi ma ya ciccire kina suna faman gyara wannan bukkar tasu faqala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa al'am al'amru a'jalu min zalika al'amru bimana al'amarin duniya da kuke gani shine mafi gaugawa saboda gyara wannan gidan da kuke kamar ku shiga cikin taitayinku ba wannan abin ya kamata ku shigaltu da shi ba ku shigaltu da aikin alheri shekaru dubu da suka wuce ake faɗi wannan magana mali ce bayan ya karanto maka waɗannan abubuwa ya ce fa'alam akhil habib ka sani kai ɗan uwana masoyi an da duniya duniya da kake ganin ta mahama talat di yadda ta yi tsawo fahiyar kasira wallahi irin takaitatta ce ba ta takara ta karya ba wa mahama azumat duk yadda duniya ta yi girma ake ta fantamawa ake ga ana jin daɗi duk bukatun da ake da ana biya fahiyya haƙiratun tana na a matsayin walaƙantacciya wallailu mahama tsala labudda min ƙulo alfajar duk yadda dare tsawo to tabbas ba makawa sai alfijir ya keto wal'umru mahama tsala shi ma rayuwarka duk yadda ta yi tsawo labudda min dukholil kabari ba makawa sai kashin kabari duk ka gama abin da za ka gama ka duba irin al'ummomin da ubangiji su ba'ala ta'ala ba mu labarinsu a cikin alkur'ani mai girma an yi al'ummar da suke shekara mutum ya shekara dubu a duniya amma yau ina yake babu shi babu shi kamar bai rayu ba inda ya rayu ma kamar ba a yi shi ba ka allam yagnau fiha Allah yake cewa kamar musu rayu a ciki ba duk da irin tsawon shekarun da suka yi ta haka kan mutum rayuwar duniya ta ruɗe shi duk yadda rayuwa ta yi tsawo duk yadda kake ga ta yi kyau kana samun bukatotinka kana cimma burinka kana kaza kana kaza wannan abin kai ya shagaltar da kai ya raba ka da Allah subhanahu wataala mali ce fa kam mimman raha nawa daga cikin mutanen da suka yi dare farai suna cikin jin daɗi a cikin wannan daren fi talabi duniya wajen neman abin da shahi duniya suna kuma jin daɗin neman kuma suna samu au gada ko kuma nawa daga cikin mutane da suka buga sammako suke neman wannan duniyar a yau asbaha min sukkanil quburi gada a yau yayi dare fari yana nema yayi sahiya fari yana nema amma a yau ya wayi gari daga cikin mazauna mazaunan kaburruka a goben shi ya zama to haka nan ya zo ya kwanta yana tsammanin zai tashi da aka tashi sai kai shi kawai aka aka binne shi babu wani wanda yake da garantin cewa zai kwanta yau ya tashi babu shi ka kwanta to al'amari yana hannun Allah idan Allah ya ga dama ka ci gaba da rayuwa aka ga dama kuma rayuwa ta tsaya babu mutumin da aka yi shawara da shi ya tahi ya kai kai shi makwanta ya zauna a duk wanda ka gani kai shi ne aka yi yanda aka kai shi nan ba shawarar shi ba tunanin shi ba cewa ku tsaya ban kare ba a ku bari ga wani program ina ga wani proje ga wani wane ne ban kare kaza ba ina so in ce manuwa kaza ko kuma ga wasu kaya na watsa ina so in tattara kansu ko in hada kansu wa aka taba ma haka babu kawai kwatsam yana cikin rayuwa ta zo ta tahi da shi haka kowa ma haka zai mutu to shine malai yake cewa wannan nasiha ce zuwa gare ka ka kimtsa kayanka ka tattara duk abin da ya kamata ka tattara a yanzu da kake da dama ka gyara alaƙa tsakaninka da Allah ka aikata ayyuka managarta su zamanto su ne titir ɗin rayuwarka su ne abin da kake kula a cikin rayuwarka shi ne abin da ya dame ka a cikin duniya ya za ka gyara alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala akhil habib wa'alam ka sani cewa annar duniya duniya gaba ɗayanta dara mamarrin gidan wucewa ne babu wanda zai zo ya zauna babu shi duk wanda ya zo tahiya zai yanda ka zo din nan tabbas kuma tahiya za ka yi wal akhiratu ita kuma lahira hiya darul darul maqar ita ce gidan tabbatuwa wa inna wa innal akhirata hiya darul qarar ita lahira ita ce gidan tabbatuwa a can ne kowa zai tabbata dan haka fakhudhu min mamarrikum limaqarrikum ku yi amfani da dama damar da kuke da min mamarrikum daga wajen wucewanku ita ce duniya lima ƙarrikum saboda gyara inda za ku je ku tabbata wala tafdahu astarakum inda man ya'lamu asrarakum kar ku keta wala tafdahu kar ku keta labulan da ke tsakaninku da ku da Allah subhanahu wataala ta hanyar saba mishi yake cewa inda man ya'lamu a wajen wanda ya san asrarakum ya san sirrinka ya san sirrina ya san sirrinmu gaba daya abinda ke cikin zukatanmu da abinda muke aikatawa da abinda muke kai mu kawo akai ubangiji subhanahu wataala ya sani ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur duk abinda yake cikin zuciyarka ma ya sani daga kakka yau da kanka karka labe ka je ka aikata abinda ba daidai ba ubangiji subhanahu wataala shi da ya haramta ya san ka aikata kuma akan sane shi akan ganin shi shi sa wani malami ke cewa la taj'alillah karka sanya Allah zamanto ahwalan naziri na ilai ka babboye wa mutane amma kuma Allah ka sanya Allah ya zamanto shine mafi kaskantan wanda za su kalle ka tunda tabbas ba wani yanayin da zaka sa kanka wanda zai raba ka da sanin Allah subhanahu wataala duk abin da zaka aikata da duk inda zaka je ka aikata shi Allah ya sani to naka me da aikatawa don mi za ka daga ɓoyewa mutane ya zamanto za ka yi shi kuma a gaban sanin ubangijin da shi ne haramta abu maliki cewa ja'a fi kitabi qisaril amali libni abi dunya annan annan nakhaiya lalle imamun nakhai qala yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna dunya ita duniya da kuke ganinta ju'ilat qalilan mata an sanya ta el kadanci wa innahu lam yabqa kuma ku sani ita ma a karan kanta yar kadan ce dama dama yar kadan ce sannan kuma lam yabqa illa qalilun min qalilin ba abin da ya saura in ba ɗan ɗirisu ba a cikin ɗan kaɗan dama ‘yar kaɗan ce kuma sannan aka zo aka ambata cewa yanzu nan da ake misali dab da faɗawar rana ka ƙadarta cewa abin da aka yi rayuwa daga hudowar rana zuwa rana zuwa marece ko marecen ma dab da faɗuwar rana ka ƙadarta wannan abin da ya wuce shine rayuwar duniya gaba ɗaya kaga an ci zango da yawa yanzu mai saura faɗawar rana to daidai gurbin haɗa ranar shi ne abinda ya ma duniya saura shi ne abinda imamun naka yake ambata mana ana sannan ma yake cewa kana hunaka shaikhun kabir ya ce ya kasance akwai wani lattijo wanda ya lattijanta balaga min al'umr ya yi shekaru 98 aman ya yi shekara gomiya tara da takwas ɗari ba biyu ya ta haddasu an nafsihi fayakul yana magana a karan kanshi mana yana ma zuciyar shi magana yana ba kanshi yana ma kanshi hira yana ma kanshi da kanshi hira fa yaqulu yana cewa ka anni dakhaltu min hadha albab wa kharajtu min albab alakhar shekara shi 88 yace kaman na shigo daga wannan kofar ce na huta daga wannan kofar duka duniyar da yazo duk abin da aka zo aka yi ta abubuwan da aka yi duka bai wuce ba kamar ka shiga daga ranka wutar da ta ko ita ce duniya abubuwan da suke gabata a cikin rayuwarka sai ka ji su kamar amwalki sun wuce sun tafi lissahinsu ya kare amma hisabinsu kuma yana kanta da haka abin da Allah ya kadarta maka rayuwa a cikin shi ka yi kokari ka yi amfani da wannan damar tun ka hirshin tezo kaga wannan mutumin shekarar shi 80 goyo tara da takwas shekara gomiya tarar takwas shekara ɗari ba biyu ya ce wa'alam akhil habib ka sani akhil karim ka sani ka kai ɗan uwana mai karamci annaka indama tulad kai kinnan lokacin da aka aihe ka ya ce fa'innahu yi azanu fe uzunikal yumna ana yin kiran sallah a kunnanka na dama wato kamus salat fe uzunikal yusra sannan a tada ikama a kunnanka na hagu yake cewa wa indama ta mutu in kuma ka mutu yi sallah alaika sai a maka sallah sai a maka sallah ya ce faka an na hayataka hiya ma bainal azani wal iqama wai ana so ne a ce maka rayuwarka gaba ɗaya ba ta wuce ba kamar tsakanin kiran sallah zuwa ta da iqama kaf ɗinka kiran sallah zuwa ta da iqama karanta aya 40 kuna makamancin wannan lokaci da ɗan ƙanƙane قال الله تعالى الله yake cewa wa yauma ya shuruhun ranar da Allah zai haɗa mutane a tara su gaba ɗaya ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari ya ta'arafu da bainan kai ka ce waɗannan mutanen ba su rayu ba illa sa'atan minan nahari face in ba wata ɗan sa'a ba wani ɗan lokaci minan nahari na yini ya ta'arafu na bainahu suna faman sanin junansu suna faman sanin junansu duk abin da aka yi a cikin duniya da mutum ya shekara hamsin sattin amma idan aka tara aka tara mutane gobe kiyama tsammaninsu gaba ɗaya rayuwar da suka yi a duniya kamar wani yini ne ba ma yinin ba wani ɗan lokaci a cikin yini ya ta'arafu na bainahu suke sanayyar juna ni ne hassan ibrahim bashir wannan shine wane wannan shine abdul nasir wannan shine wane kamar haka ne suka yi kawai suka koma zuwa ga allah subhanahu wataala ya ta'arafu na bainahu Allah ce qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illahi wallahi sun tabe sun yi asara waɗanda suka ƙaryata game da haɗuwa da Allah subhanahu wataala sai ce wa ma kanu muhtadin waɗannan mutane ba su kasance shiryayyu ba ka zo duniya ka yi ta abin da ka ga dama rayuwar da gaba ɗayanta ba ta takara ta karya ba sai ka kulla alaƙa mummuna tsakaninka da Allah subhanahu wataala a lokacin da za ka je wa Allah subhanahu wataala baka isa ba daga lokacin da mutuwa ta zo maka kana kallon mala'iku suna safkowa baka isa ka tsaye da su ba kowane ne kai a duniya duk mulkinka duk wadatanka duk kasancewarka cewa kai ba wasa bane ba wallahi baka isa ka tsaye da su ba wannan umarnin da Allah ya ba su sun cika shi to don me kake rikici akan abin da baka iya dakatar da shi don me ba za ka ɗauki ba izina ka ɗauki ayyuka na alheri su zamanto a matsayin su ne abin da ya dame ka a cikin rayuwa kada khasiran lazina kazzabu bi liqa'illahi Allah ce sun tabe waɗanda suka ƙaryata da haɗuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa makanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba wa ƙala ta'ala Allah yake cewa ka annahum su ho waɗannan mutanen yawma yarawnaha a ranan da za su ga tashin kiyaman nan za su rika cewa lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha su ho rayuwar da suka yi a duniya gaba ɗaya bai wuce ba farkon yini ashiyatan farkon yini ai bainar zuhuri walla baina zuhur wal ghurub wana kaman daga sahiya daga sahiya zuwa zuwa yamma sannan kuma daga yamman zuwa faduwar rana ashiyatan kaman bai wuce ba hantsi au duhaha ko kuma abin da ya shahi lokacin faduwar rana ko kuma ila nisfin nahar zuwa lokacin da rana ta ka tsakiya bai wuce ba daga lokacin hantsi zuwa lokacin da rana ta ka tsakiyar sama su rayo da suke a duniya gaba ɗaya kenan alhali shekaru 30 yayi 50 yayi 60 yayi 70 yayi duk wata badakala da wani rashin jin magana da su aka kulla shi duka waɗannan abubuwan ya mance da su alhali kuma hisabin su yana nan akan shi daka duniya ɗan kaɗanci kar ta ruɗe ka kar ta shagaltar da kai an yi al'ummomi da dama sun gabata wanda yadda kai kake rayuwa sun ma rayu sama da kai inda rayuwar da kake a yau irin gidajen da adawa suka yi a yau wa isa yi su irin wannan firamid da aka dora a haramu na kasar misira har a yau wa yake iya irin shi babu a lokacin da babu duwata teknolojin da ake ji da duwata tsari na karantar wanda ake ji a yau babu shi a wancan lokacin kuma suka yi abin da ya gagar yan yau da ka bata makanka lokaci ka tsaya ka yi abin da ya kamata tun a lokacin da kake rayu Allah yake cewa qala kam labistum fil ardi adada sinin za a tayar da mutanen banza a tambaye su kam labistum fil ardi wai kwanaki nawa kuka yi a ban kasa adada sinin iya iya shekaru nawa kuka yi shekara nawa kai sai su ce qalu labithna yawman kai mu a duniyar nan kwana ɗaya ne muka au ba'da yawmin ko kuma wani abin da bai kai kwana ɗaya ba kuma muna zai tabbatar da cewa yana da tabbas akan haka yace kai fas'alil adina kuma tambayi masu lissafi za su wadi muku haka duk abin da aka yamanci misali karami da ya kamata da mai doka ka ɗauki wani zango na wahala da ka sha a rayuwarka ko wani daɗi da ka ji a rayuwarka a yanzu daɗin da ka ji wanda ya wuce wahalar da ka sha wanda ta wuce sawa'un ta zamanto ta kwanaki ce ko ta zamanto ta awa ɗaya ko minti kaza ko kaza wani abu ya zo kai tsaye ya sa ka horin ciki ko wani abu ya zo kai tsaye ya sa ka bakin ciki idan aka ci gaba da rayuwa wannan abin ya kake jin shi kamar ba a yi ba in daɗin ne kamar bai ji ba in wahalar ce yanzu daɗin ne zo kamar bai ji ta ita ma wahalar to ka ƙadarta haka ita ma duniya a karan kanta gaba ɗaya sai dai bambancin lissahin abin da ka aikatan kuma yana nan a kanka shi ne abin da ake ma mutane wa'azi a kai imana mutum ya ajiye hankalin shi wannan lissahin kare zo maka a baibai babu dauru sani ba a zauwa a ce bari a sake ba ku dama babu wannan in ka mutu kawai ka mutu man mata kamata kiyamatu duk mutumin da ya mutu kiyamar shi ta tsaya tun da bakka da damar za ka yi sallah ko ka yi azumi ko ka yi kaza ko ka yi kaza an kare kawai kamata kiyamatuka yanzu takardun ayyukanka gaba ɗaya sun ƙare an naɗe an kai yanzu ana jiran ranar da za a maka lissayi a kansu da sakamako ta kare ruɗe ka in daɗin ne in ma wahala ne in ma mine ne ka jure fas'alil adin suka ce ku tambayi masu lissahi za su faɗi muku cewa lalle rayuwar da muka yi ta duniya duka ba ta wuce ba kwana ɗaya ko ƙasa da kwana guda maliki ta fa mahma tsala umrul insan duk yanda shekarun ɗan adam suka yi tsawo fi hazihi duniya a cikin wannan duniyar fahuwa kasirun wallahi ‘yan kaɗan ne ‘yan kaɗan ne in kai mu ƙaranan shi da rayuwar da ba ta ƙarewa kai ba magana rayuwar da ba ta ƙarewa ba in ka mutu a yau shekara ɗari nawa za ka yi shekaru nawa za ka yi a cikin ƙabarin ka a kai lokacin da za ta da ƙyama da Allah za su iya lullumka rayuwar da kai a duniya sakamakon kuma da ka aikata a duniya ne shine yake binka a cikin wannan rayuwar da za ka yi sannan kuma kankat kan a tashi gobe kiyama kuma a yi hisabi imma ilal jannati wa imma ilan nar kaga wajibi ne mu zamanto muna da mu dauki izina ga duniya wallahi ba wurin ba wurin meji kafa bane ba ba wurin shantakewa bane ba ba wurin wasa bane ba ba wurin da zaka zo bane ba ka dauki dokokin Allah akan ba komi ba ka rika aikata abin da kaga dama wai saboda kai kana jin rayuwar ka ce ran da malakul maut yazo ka ce rayuwar ka ce ba zai dauke ta ba taw'an aw karahan zaka ma Allah zaka ma Allah biyayya rikicin banza ne kake rikici ne mara amfani kana bata ma kanka lokaci kana dammar kanka kana hallaka kanka ka raga akuku ne masu kare haƙƙin wane ne masu kare wane ne da sauransu haƙƙin wa za ka kare haƙƙin wa za ka iya kariya kana faɗa da Allah wasu mutanen da ba su san inda aka sa gaba a rayuwa sun zo sun tusa ka sun sa ka gaba an baka daudar duniya kana tsammanin wani kayan kirki ne ka rika huto na huto da dokokin Allah subhanahu wataala da sauransu kai kana tsammanin zaka dawoma duka mi za a baka kuma mi za ka yi da shi kuma dawoma zai da kai ba dawoma zai da kai ba mutum nawa ya tara ya tara abin da ya kamata ya tara ya koma gehe ya meke kafa ya ci abin da ya tara sai Allah amshirin shi ina zai kai kara babu kuma ka saba da Allah ka taka dokar ta Allah duk wani abin da yake dokar Allah ce ku kawai bai muku ba wannan shine halin da yawa daga cikin mutane lasiyama waɗanda suke jin cewa sun rika aboko ko musu da addini yana ga duk wata dokar Allah kawai wani takunkumi ne an matsa wa mutane an dame su an dame ka kai da za a kai cikin gabari akwai iya takurar da ta wuce gabari kuma akwai iya gatan da za a ma dan adam sama a ɗauke shi a sashi cikin gabarin babu babu taga baratana a buɗe iska ya shigo babu ƙofa baratana a buɗe iska ya shigo babu wani abin da za a sa maka na ƙarin abinda zai sa ka ji iska ko ka ji kaza yanda duk yake babu abinda yake shiga ba abinda yake huta ina hurriyarka anan ina yancinka ina libertanka yake an talasta bishai kuma na ƙadar ba kowa bane ko ba komai bane ba gatanka da nutsuwarka shine kawai ka bi Allah wallahi in baka bi Allah ba shara mata hika saboda ita bata da hisabi kai kuma kana da hisabi saboda abinda za ka aikata na duka zai bibiye ka duk a gama kulle-kulle da kai a kulle kaza a kulle kaza a kulle kaza a kulle kaza lokaci ne kuma karewa zai kuma wucewa zai in takama kake da mulki an yi masu mulki da suka wuce ka mulki mai gare ka ba mulki komi gare ka ba me kake mallaka daɗin mi kaji na mulkin mulkin da ƙasashen duniya kowa ya sa mushi ido ba ka da abin ɗi'yanci ba ka da kai kai ne shugaba amma kuma komi tuka kake ina abin da za ka huto ka yi huto na huto da Allah wallahi mutum ya ma kan shi kama kanka da kanka nasiha rayuwar da bata wuce ba yanzu ko an jima ina nan yanzu an jima ban nan wannan haka nan shi ita am abaita kuma kowa ta zo doka za ta yi ba wanda ya sai zuwa sai malaki cewa yace ma damal mautu matuƙar da mutuwa hiya nihayatu kulli hayyin ita ce ƙarshen kowane mutumin da yake rayi duk wanda yake rayi mutuwa zai kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa waja komai zai halaka komai zai halaka komai zai kare a zo ai kaman ba ai ba yanda zaka huto ƙarhe uku na dare ko hudu kaga kafar kowa ta doke shuru to haka za a zo a waye gari gagarin na da magaram ina mazauna suke ba sana suna ina sun koma ga Allah ba a tunanin duniya ma ba har yanzu ba ma wanda ya isa yi tunanin cewa bari a yadda ɗan adam zai ci gaba da wanzuwa a bankasa ba a yi wannan tunanin ba ba wani mahaukacin da ya wannan tunanin har a yanzu babu shi kawai an yarda shi ta Allah za ka mashi ɗa'a ɗau'an aukara akwai abubuwan da dole ne kama Allah ɗa'a bakar ta cewa yadda Allah ya tsara ka ya shakkala ka ya rakka ba ka haka za ka yi abinda ya kadarta shi ne yake tabbatuwa ba abinda ka kadarta ba to haka rayuwa karewa take kuma kowa numfashin nan da yake tsayawa zai sannan mala yake cewa indal mauti a lokacin da mutuwa ta zo tankamishul a'wam shekarun naka gaba ɗaya sai su naɗe waje guda wal uqudu da dukkan wasu alƙawla allati asha al insanu wanda adam ya rayu a ciki hatta laka annaha lahazatun marrat kal barqil khatif kai ka ce wannan rayuwar da dan adam yayi lahazatun kamar wasu lokuta ne marrat suka wuce kal barqi kamar abin kamar walqiya al khatif walqiyan da yake kai kawo a cikin kiftawan ido sai ka ga rayuwar ta ka gaba ɗayan ta kamar kifta ido ne abu tamimu ta'i yake cewa marat sinunun bil wisali wa bil hana yake cewa marat sinunun shekaru sun wuce wannan shekaru kuma sun wuce bil wisali al wisali ana shine ijtima'un bil habibi wa mubadalatil hubbi ta wuce da masoya yake cewa bil hana sannan kuma wannan rayuwar ta wuce da musibu kala kala yace faka annaha min qisariha ayyam kai ka ce saboda karantan waɗannan lokutan na imma na soyayya ne imma na musibar ce imma na jin daɗin ne imma na kaza ne faka annaha kai ka ce waɗannan kwanakin min qisariha da saboda karantan su ayyamun wasu ɗan kwanaki ne ɗan kaɗan sun wuce sun ƙare zahabat lazzatuha aw zahaba murruha ko daɗin ko rashin jin daɗin duka ya tafi shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake a duniya sijnul mu'min wa jannatul kafir ka sajjana kanka ka sa kanka ka saba kanka takunkumi ta hanyar aikata abinda ubangiji subhanahu wataala ya umurta aka aikata kar ka sakin mu zuciyarka ragama ta aikata abinda ta ga dama ta yi abinda ta ga dama karshe ka bige a ya wailata laitani lam attakhiz kada ka zo kai ta jaje wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ina amfanin haka mutum ya rika tamna ya tsashi yana kai con shi me yasa bai yi kaza ba me yasa nan duka ya zamanto tarihi ya zamanto labari sannan babu daman gyarawa malike cewa sun man sabat a wata riwaya yake cewa a wata nuska yake cewa sun man barat ayyamu hajarin sannan kuma aka zo aka shiga wasu kwanaki hajarin wanda suke masu wucewa ba'daha bayan irin waɗancan kwanakin da suka wuce faka annaha min quliha a'wamu sai kai tsammanin saboda tsawon da kwanakin da suke da na wahalan da ake ciki kai ka ce shekaru ne masu yawa sun man qadat tilka sinun sannan waɗannan shekarun suka zo suma suka kare yace wa ahlaha da ma waɗanda suka zauna a cikin shekarun faka annaha wa ka annahum ahlamu kai ka ce ka annaha ai al-ayyam kai ka ce waɗannan kwanakin da suka wuce wa ka'annahum suma waɗanda suka rayu a cikin kwanakin kai ka ce ahlamu kaman mafalki ne yazo ya wuce ya kare aka baka labarin adawa aka baka labarin samudawa suna man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu karhi Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su san ubangijin da ya halicce su ya su karhi ba yau ina suke Allah ya aiko iska ta rika hada su a sama kamar bakan leda duk da irin da suke jin cewa masu ƙarfi ne su to kaga rayuwar duniya ba komai ce ba malai ce ma maza minar duniya ahlamun abinda ya gabata a duniya ya ce kai ka ce kamar a mafarki ne kamar ka zauka ka kwanta ka yi mafarkin ka yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza sannan ka falka wannan falkawan daga shine haƙiƙa ne sannan wannan mafarkin da kai ka ɗauke shi a matsayin shine kamar rayuwar da ka zo kai a gidan duniya ta wuce ta tafi mali ce kana'imin kai ka ce wani mai barci ne ra'a masirata hayatihi ya ga makomar rayuwar shi yace fi lamhil basar a cikin kiftawar ido sun mastaiqaza sannan sai ya falka yace zahabatil ayyamu bi alamiha kwanakin nan sun tahi bi alamiha da irin umcin da suke tare da ita da raɗaɗinsu su yace wa amaliha kuma da abin da ya shafi gurace guracen duka dai sun tahi bi shiddatiha wa qaswatiha da tsananinsu sannan da tsaurin kwanakin duka sun rige sun gabata sun tayi lakin baqiyal hisab sai dai abin da ya saura shine hisabi waɗannan duka sun tayi amma me saura sakamako zaka zo gaban Allah subhanahu wataala ka tsaya a maka sakamako a maka hisabin irin aikin da ka aikata a gidan duniya wannan ita ce duniya hadhihi hiya dunya wannan ita ce duniya ba a bakin komai take a wajen Allah ba wa mimma yadullu ala qisaril amali daga cikin abin da ke nuni akan takaituwan takaita guri aidan malike ce kuma al mubadaratu bi kitabatil wasiyya mutun ya gaggauta rubuta wasiyya wannan iya daga cikin alamun gurin ka takaitacce ne akan rayuwa kuma kana sa ran za ka mutu yanzu kuma an jima insha Allah sai mu dakata ana sai mu tashi daidai gabar abin da ya shafi rubuta wasiya iya daga cikin alamu da suke nuna cewa baka dauko rayuwar da fadi ba ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mu karantarwar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم نعم mal ibrahim ba ga dan uwana a tsayin Allah gobe akwai auren shi a anguwar sabon gari insha Allah sabon gari wani waje bayan nugomar shi daidai gidan mariganyi lauli mai kwano ne insha Allah a sannan kuma lokaci ƙarfe bakwai da rabi abu na biyu akwai daura insha Allah gobe a masallacin juma'a na tawalala za a karanta abubuwa guda biyu abu na farko za a karanta wata ƙasida take sananna ita ce laisal garibu laisal garibu gariba shami wal yamani sannan kuma abu na biyu za a yi takaitaccen bayani akan masailu jahiliya za a safke shi gaba daya lokaci guda insha Allah ta'ala kenan gobe tsakanin magariba da isha'i sannan kuma da bayan isha'i awa daya masallacin juma'a na birni na tawalala na ahlus sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta